أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتيك إلى تفسير سورة الأعراف أيوك قوة رمضان هجرة معك عليه الصلاة والسلام شكرا في da ɗari da talatin da tara za mu ci gaba daga inda muka tsaya a masallacin yotun islami santa inda mai jan baki ya ja a wannan masallaci na fada da ke dama turu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اذكروا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تسقطوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى بيجمع سفر النبي لوط عليه السلام سيجي قبل سفر النبي شعيب saboda munasabar kowanne daga cikinsu ba larabe ne mun bayyana cewa annabawa larabawa su ne annabi hudu da annabi salihu da annabi hudu da annabi shu'aibu da ma'aikinmu manzonmu sallallahu alaihi wa sallama wannan munasaba ta sa ake kawo kissar annabi hudu kissar annabi salihu da ke baya kisar annabi hudu ta biyo baya sannan kisar annabi shu'aibu ta biyo baya shi annabi shu'aibu shi ne bin shi ne bin mikai baban shi wasu na cewa mikil wasu na cewa mikai sunan babansa madiyana da ake ta kawo batunta a fitar annabi shu'aibu kabila ce yare ne ba gari ba ne kamar yadda tutari ake zaton wannan kamar adawa samudawa duka kabilu ne ana nasabta su zuwa kakanninsu madiyan ɗin shine kakan wannan kabila wanda ake nasabta su zuwa wannan kabila a kabilar annabi shu'aibu ya fito shi madiyancin shi ne bin midiyan bin ibrahim jikan annabi ibrahim ne alaihi salam shi madiyancin to a wannan kabila a kakan annabi ibrahim ne alaihi salam shi madiyancin a wannan kabila ne aka samu annabi shu'aibu alayhi salam wanda ana cewa shi annabi shu'aibu ba a cikin kabilar yake ba zuwa yayyai zama a cikin su dadewansa a cikin su shine ya mayar da shi wannan kabila kamar yadda da yawa bare mu waɗanda suka saura katsina da waɗanda suke a maradi da wannan yankin sun zamanto hausawa kamar yadda ta girawan da mazurin da yawa daga cikinsu suka zamanto hausawa wanda tarihi yana nuna cewa kashi biyun cikin uku mazaunan katsina kusan kashi bakwai cikin goma mazaunan maradi bare bari ne waɗanda suka yi kaura suka je suka zauna amma a yau ko are ba wanda ya sani a cikinsu suka ce wannan ne shi yasa cikin sufafin shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فشي إذ قال لهم أخوهم شعيب فكما يدعي سابا أثورا النباوة النبي نوح إذ قال لهم أخوهم النبي هود إذ قال لهم أخوهم النبي صالح إذ قال لهم أخوهم النبي لوط إذ قال لهم أخوهم أما شي إذ قال لهم شعيب ألا تتقون al'aika da ake kawowa a fisar annabi shu'aibu wata bishiya ce ana cewa al'aika ana cewa laika a wurare guda biyu a almasahib a usmaniya aka rubuta al'aika wuri na farko da ƙarshe aka rubuta laika abubuwa ce wacce suke cewa su mutanen madiyana suna bauta wa wannan bishiya saboda bishiyar tana burge su tana da ganye tana da inuwa inuwa mai sanyi to saboda haka su a cewar su fi abin da zai amfane ka to ya kamata ka bauta masa wannan bishiya suna taruwa suna hutawa suna jin daɗin hutu a ƙarƙashi sai suka mayar da ita a bar bauta suka dinga bauta mata to shi ne kazzaba kazzaba ashabu laikatal mursali ake kiran su ashabu laika shi ne anan Allah subhanahu ta'ala ya bada kissar su a cikin suratul araf ya bada kissar su da annabi shu'aibu cikin suratul hud ya bada kissar su a cikin suratul shu'ara haka nan Allah subhanahu ta'ala ya ba da su cikin suratul al-kafuti da wasu turori wannan za mu gane cewa munasabar hada kisar annabi lutu da annabi shu'aibu kowannen su balarabe ne munasabar hada kisar annabi salihu da annabi lutu kowannen su ko annabi salihu da annabi annabi salihu da annabi hudu kowannen su balarabe kuma sun fito a jinsi da kabilu iri daya adawa ana ce musu adal ula samudawa kuma ana ce musu adal akhira wannan ne munasabar haɗa su ce mun bayyana cewa ana haɗa kisar annabi ibrahim da annabi lutu ne saboda ‘ya'yan wa da kani ne su, saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa annabawa zuriyatun ba su hamin ba, dukkan sun harhaɗu a nasaba zuriya guda ce. To shi ne anan Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ila madiyana a kahun shu'aiba a nan shu'aiban ɗin mas'ulun bihi ne lisailin da hasuhun fi'ilinmu na farko لقد أرسلنا نوحا إلى قومه wannan fi'ilin shine yayi nasaba a nan kamar yadda yayi nasaba a baya wa ila adin akahum da ai wa laqad arsalna ila adin akahum huda haka nan wa ila samud akahum saliha wa laqad arsalna ila samud akahum saliha wa lutan id qala liqaumihi wa laqad arsalna lutan haka nan ila madiyana qalu shu'aiba wal arsalna ila madiyana qalu shu'aiba wancan arsalna da aka ambata a fitar annabi nuhu ilin wancan shi yake ta aiki a wani dinnan kisofi gaba daya to shine anan akahum mas'ulun bihi ne na fi'ili arsalna wanda aka kaddara wa ila madyan akahu shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu kamar yadda kowanne manzo da aka aiko abin da yake faɗa kenan walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an u'budu allaha wa tajtanibu taghut wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi dalalah duk wani manzo ana aiko shi da wannan kalima da wannan shega da wannan tawa اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما لكم من إله غيره أقراء الكساء كما يدمك بينا أبايا قد جاءتكم بينة من ربكم النبي شعيب يتيمس حجة بيننيا تازومك أو زن أنجدك wannan hujja ita ce wahayi ni annabin Allah ne ina ɗauke da wahayin Allah sakon Allah saboda haka fa'aukul kila wal mizana qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'aukul kila wal mizana saboda haka ku cike mudu da sikeli saboda ya same su wannan aiki ya shahara a cikin su su manoma ne waɗanda a sassa daban-daban ana zuwa ana sayan kayan abinci in za su sayar a buhu suna tauyewa in za su sayar a mudu su tauye a kwano su tauye in abin na awo ne a suke ne su yi wasu dabaru su kara wa abin da za su siyar nauyi ya tsince su a irin wannan hali shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da wannan annabi annabi Shu'aibu yace fa'awful kayla wal mizana ya kawo wannan fa saboda ya ce kada ja'atukum bayyinatun min rabbikum tunda hujja da wahayi da annabta ya zo muku to saboda haka ku cike ku cike mu fa'ul kayla haka ce alkayl ko a ce almikyal kamar yadda yake zuwa a wasu ayoyi daban wa ya qaumi awful mikyala awful mikyala ana cewa alkayla ana cewa al-misyan wanda suna ne na abin da ake awu da shi ko kwano ko mudu ko wani ana ce mishi kailu ko wani ana ce mishi al-misyan al-mizan kuma abin da ake aunawa da sikeli abin da ake siyarwa domin a san nauyin su da tamanin su da kudin su in ma a auna a kwano ko mudu ko kuma buhu wai ma kuma a auna a suke ni a ga nauyinsa nawa ne kudinsa to su suna tauye kowanne daya daga ciki suna tauye kailu suna tauye mizan shine ce fa awful kailu wal mizan wanda har Allah subhanahu ta'ala ya aiko wa wannan al'umma a shari'an cike cike mudu shari'an cike mizani inda yake cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun fa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu bi rabbil 'alamin wannan al'umma ma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da khairul bariya imamul mursalin cewa duk wanda suke tauye mudu ko sikeli to akwai azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu a gobe kiyama to shine fa abu kila wal mizana wala tabqasu an-nas ashiya'ahum ashiya'a jam'i ne na shay ba tare da sabani tsakanin malaman lugha da irabi da sahu da gharibu ba illa iyaka wazani ne suke sabani a cikin ashiya'a wasu kace af'ila ne wajen af'ila ne wajenin sa kuma suka ce af'a ne wajenin sa a wazini ne ake sabani amma jam'u ne na shay'u in aka ce shay'u kuma duk wani abin da za a iya sayar da shi za a iya auna shi za a iya dada shi za a iya tauye shi ababen mutane kayayyakin mutane da suka zo su sayar kada su tauye musu ko a mutu ko a sikeli in yana bayani ne a kan abin da ya gabata ma'anan fa'arful kaila wal mizan ita ce wala tafkasu nasu a siyahu kamar yadda wannan ya zo kuma a shari'ar mu وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها كما يدعو تكن سورة الأنعام تكن أبا دي غدا غوما وعند الله سبحانه وتعالى يكرا باي دومين يمس وسيتي دشي شيني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا تكن وإنن أبو بوا وكتي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم تعادلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم لعلكم تذكرون cikin wannan ne cikin wannan wasiki goma da yayi wa Allah subhanahu wataala Allah yayi wa al'umma wasiki shine aka aiko annabi guda هم أتي ولا تبقى الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها abin da su mutanen annabi shu'aibu suka shahara da shi shine fashi fashi da taron mutane ran kasuwa a kwace musu kaya wannan shi ake cewa fasadi a cikin qur'ani galibi idan ya zo domin haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi din shi ake nufi da fashi karan kan hanya da kwace kayan mutane shi ta a can gaba Allah ya kawo hukuncin yan fashi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض تسود هكا أنا ولا ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها bayan an samu zaman lafiya kwanciyar hankali kowa zai yi tafiya a sinace kayansa ya tsira ransa ya tsira kada ku zo ku fada wa mutane hankali kuna tare hanya kuna farna kuna kawo tashin hankali shine wala tusbihi kada ku yi farna a doron kasa ba da islahiha bayan an samu garan lardi da zaman lafiya da amnu da istikrar shine wala tusbihi ardu ba da islahiha أو الكيل والميزان ولا تحرك الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلائها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين yace wayannan abubuwa duk alkhairi ne nake daura ku akai kike mudu da kike fike ne da hana ku sauye kowanne daga ciki kuma hana ku barna a doron ƙasa hana fashi duk wannan abubuwa ne wanda in kun yi imani har wa'annan abubuwa shine ya fi muku alkhairi na'am
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين shiga bane da bayanin fasadi irin fasadin da suke yi kamar yadda ya gabata shine tare kan hanya shine Allah subhanahu wataala yace wala taqudu kulli siratin tu'iduna abinda suka saba suna yi suna da shugaba wannan shugaba zai rarraba yaran shi yan fashi sai ka tare hanya kaza sai ka tare hanya kaza duk hanyoyin da ake biya da ake biya da kayayyaki mutane suke tafiye tafiye sun sani to shi yasa anan Allah yake bi kulli siratin din wala taqudu bi kulli siratin anan ku'udu irin ku'udin da iblisu ya faɗa a cikin isar annabi adamu alayhi salam irin wannan ku'udi ne akwai ka'ada ya ku'udu ku'udan wanda yake zuwa da ma'ana na zama akwai kuma wanda yake zuwa da ma'anan tare kan hanya tare kan hanya saboda haka ne shi iblis yace fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ma'anan aqudanna lahum siratal mustaqim dan tare musu duk wata hanya ta alkhairi hanyoyin alkhairi su ne hanyoyin ibada in istighfari ka dauka kana yi zai zauna a kan hanyar istighfari ya toshe wannan hanya ya hana ka in hailala kake haka in salati kake haka in azumin alamis litilin kake haka duk hanyoyi na alkhairi zai zauna ya tare wannan hanya shine la'aqudanna lahum shine kuma anan wala taqudu bi kulli sirati ma'ana kada ku tare hanyoyi gaba daya ana ana cewa umumin bashi da mafhumi mafhumin wannan umumi shine kenan in za ku tare wasu hanyoyi ku bar wasu hanyoyi kuma mutane su wuce ba komai wannan mafhumin ba ta aiki akwai wurare waɗanda malaman usulu suka ambata cewa mafhumi idan ya zo ba a aiki da shi misali Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum wannan fi hujurikum dinnan ba shi da mafhumi saboda rabiba bata halitta bata halitta ka aure ta ba fi hujurikum ya zo galibi ne galibi ne galibin raba'ib suna hujuri shine aka kawo amma ba shi da wannan mafhumi haka nan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an takfuru min as-salati in kuntum an yakunakum alladhina kafaru zahirin wannan aya tana nuna cewa kafaru ana yi ne a lokacin fargaba a lokacin yaƙi da fargaba sai da aka tambayi sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu cewa yaya zahirin Qur'ani yana cewa ba a yin kasaru sai lokacin fargaba da yaƙi gashi nan mu kuma koyaushe muna ta ƙasar shine sai na Umar yace ni ne farkon wanda na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mun ai tilka sadaka wannan sadaka ce bonus ne daga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye ya zo muku idan Allah ya yi muku sadaka ku karɓa ma'anar wannan shine wannan mafhumin baya aiki suna nan wurare da malaman usul suka ambata idan mafhumi yazo a wayannan wurare ba sa aiki to anan da yace wala taqudu bi kulli siratin yana hana su tare kan hanya ne ba wai inda za su bar wata hanya da mutane ke bi to ragowar hanyar ba laifi tare baya ba da wannan ma'ana ولا تقولوا بكل صراط توعدون أن توعدون فعل المضارعين دقا أو أدا مبين أبايا فاتنا فأتنا بما تعدنا أصلي فأتنا بما توعدنا saboda au ada ake kawowa idan alkawarin na daɗi ne ba na alkhairi ba ne in alkawarin mai daɗi ne to sai a kawo wa'ada to sai aka kawo wa'ada ta idu a inda ake alkawari marar daɗi na azaba to anan ya zo a babinsa tu'iduna daga au'ada kada ku tare hanyoyi kuna yi wa waɗanda kuka tare ɗin munanan alkawari idan ba su ba da abin da ke cikin aljihunsu ba za ku na kashe su abin da aka saba ‘yan fashi suke yi shine ne wa'idi ko iduna in aka tare mutane ka faɗi gaskiyan abin da ke aljihunka kuɗinka idan ba ka faɗi gaskiyan abin da kake da shi ba muka caje ka muka ga ka ce dubu goma ne a gunka muka ga dubu ashirin ne ko talatin za mu kwace kuɗin kuma mu kashe ka saboda haka gwara ka faɗi gaskiya ko kuma idan baka bani abin da ke gunka ba to zan sare ka da adda zan harbe ka da bindiga wannan shine au'ada yu'idu kenan idan yazo sabanin wannan to nukta ce balagiyya wasu lokuta kalmomi sukan bar wuraren da ake amfani da su saboda wasu dalilai na balaga domin haka domin haka ne ilimin sarfu yana aiki a mahallinsa ilimin nahawu zai aiki a mahallinsa to a lokacin da aka saba musu to a wannan lokacin ilimin balaga ne yake aiki ko ilmul bayani ko ilmul ma'ani ko kuma ilmul hadith ire-iren wayannan wurare ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha asalinsa الشيطان يوئدكم الفقر يوئد ne daga au'ada shi aka kawo ya idu daga wa'ada haka na misali bishara ta zo a muhallin inzari maimakon a ce fa anzirhum bi azabin ali a ce fa bashirhum bi azabin ali ire-iren wayannan waɗanda kalmomi suke barin wuraren da ake amfani da su a sentence to shine a nan ya zo a yadda ake amfani tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi kuna kawar da wanda ya yi imani da Allah wanda ya yi imani kuna kawar da shi daga wanda ya yi imani da Allah kuna kawar da shi daga hanyar Allah وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها إوجا كنا بكاتر ونن هنيا ميككيا تجوي تزمن توكر كتكيا معنى bayan wannan wa'idi da barazanar da mutane da suke yi ‘yan fashin suna amfani da fashinsu kuma suna kafirta musulmai idan suka tare kan hanya bayan sun kwakwace muku abin da kuke da shi za su ce a cikin ku waye imani da annabin nan da aka aiko annabi shu'aibu wanda yake hana mu wannan aikin da muke yi waye imani da shi idan suka bincika suka gano waɗanda suke imani da annabi shu'aibu su ware shi su kashe shi shine watasudduna an sabilillahi watasudduna an sabil an sabilillahi man amana bihi watabghunaha iwajan din ta wannan hanya din bushe mutane suke tsoron imani da annabi shu'aib saboda kada a tafiye tafiyen su wayannan yan fashi su tare su su kashe su kenan hanya mai kakkiya hanyar imani da al'umma ke bi suna canja ta suna mayar da ita karkatacciyar hanya a nan an mayar da sabilu mu'annafi kamar da mun sha ni cewa tariku da sabilu kowanne ana zakkara shi kowanne ana annasa shi misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ila tariqin mustaqimin ila tariqin mustaqimin kamar inda yake cewa wala li yahdiyahum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha wannan dalili fiha din yakan komawa kan tariq din ne an annasa shi a can anan a can kuma an zakkara shi haka anan an ce وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها saboda bihi din daliri ne na Allah wa tabghuna hadin daliri ne na sabil din da aka ambata an zakkara an annasa inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kazalika nufassilu al-ayati wa litasbina sabilul mujrimina wanda suka karanta sabilu da kuma ta tastabina sabilu sabilu fa'ili an annasa mishi da fi'ili sannan kuma hamza da fisa'i da kuba suka karanta waliyastabina sabilul mujrimi sabilu fa'ili yastabina an zakkara mishi da fi'ili kaga kenan sabilu ya zamo muannas ya zamo muzakkar nan annasa an annasa shine wa tuqunaha iwaja Allah subhanahu wa ta'ala yace wuzkuru iz kuntum qalilan fakassarakum mutanen madiyana mutanen kabilun madiyana yaran madiyana wata annoba ta shige su ta kashe ake cewa san sulusi biyu na wannan kabila suka rage su ɗan kaɗan bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara haifafa a cikinsu suka haifafa don wasu shekaru kaɗan ba yawa sai ga sunan su da yawa wannan shi annabi shu'aibu yake tunatar da su yake cewa wasu kuru izu kuntum qalilan ku tuna yayin da kuke ku ɗan ku kaɗan saboda kalil da kafir kasancewar kowannensu yana zuwa ala wazin fa'il muzakkari da mu'annasi da jam'i da mufradi duka kalil zaka ce duka kaseer zaka ce duk da ma akwai wasu wurare akwai wasu wurare waɗanda ake jam'in su wanda yake nuna cewa ja'izi ne akwai inda yake cewa iz iz antum qalilun mustad'afuna qalilun mustad'afuna fil ardi mustad'afuna dinnan sifa ce ko kabar ne na biyu yace antum kalilun antum mustata'funa amma luga da take zuwa wa kasirun minhum fasiquna fasiquna to anan id kuntum kalilan id kuntum kalilan ana magana da mutane da yawa kuma ka ce kalilan ba ce id kuntum kalilina ba kalilina ba kamar da aka ce wa kasirun minhum fasiquna jaizi ne a larabci ka ce wa kasirun minhum fasiqun a takaice kalilun da kasirun za ka iya musu alama ta jam'i za ka mutu kuma alama ta ifradi gaba ɗaya a lokacin da ya zo da jam'i shi ne wadda ku izu kuntum kalilan fa kassarakum ku tuna yayin da kuke kusan kaɗan Allah ya arzuta ku da haifafa ya yawaita ku wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidina sannan ku sa ido ku duba ku ga yaya ƙarshen masu karna ya kasance babu wata al'umma da take karna sai na jari ta ci nasara a ƙarshen rayuwarta saboda haka ga al'ummomi da suka shuɗe ga mutanen annabi nuhu ga mutanen annabi hudu ga na salihu ga na lutu wayannan duka sun kasance gabanin annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam yasa a can cikin surat hudu yake cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shikaqiya an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد يتناتد سوء وأن النباوة قدافه وأن سكا جباتيشي وأن الأمومي سكا جباتيشي شوى mutane annabi Nuhu suna ji ai labari ana ta faɗa ruwan tufa na yaci duniya saboda ya halakar da sun ji wannan aiki. Adawa kuma sun ji yadda aka aika musu da iska mai sanyi mai tsanani wanda zai daskarar da mutum kamar yadda muka bayyana a jiya hakanan sun ga yadda aka tsawatar da mutanen annabi salihu sun ga kuma yadda aka yi wa mutanen annabi lutu nau'o'in azaba daban-daban aka kife musu da gari aka yi musu ruwan saman duwatsu aka makanta su aka turo musu da guguwa sannan aka turo musu da azabar iska waɗannan duk suna jin labari saboda haka yace wanzuru kaifa kana akibatul mufsidina kamar inda a can kisar da ta gabata yace fanzur kaifa kana akibatul mujrimina mujrimai da masu barna babu ɗaya wanda yayi najali rayuwarsa ta yi daɗi ko ƙarshensa ya yi daɗi saboda haka ku duba kuma to saboda haka a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin halayyan ababe waɗanda mutane annabi shu'aibu ke yi akan hana su su tuba aka aiko annabi shu'aibu alaihi salam na'am
وإن كان طائفة منكم آمنوا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين النبي شعيب عليه الصلاة والسلام bayan ya mutu wannan wa'azi kamar da kissa ta zo a cikin suratu cikakkiya ce kalu ya shu'aibu a salawatuka ta amuruka an naturuka ma ya abudu a ba'una au an naf'al au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halim rashid kace miji dama suna ganin sa wasu yana yin wasu ibadu wanda ba su san sani ba su san ana waɗannan ibadu ba ba su ji iyayen suna yi ba to shi ne suka ce waɗannan ibadu da kake yi su ne suka umarce ka mu bar abin da iyayenmu ke bautawa in kuma talauci ne yake damunka ko rashin abun yi to ko kuma mu maka wani abu ne a cikin dukiyanmu shi ne a wanda fa'alati amwalina ma na sha mu duba abin da ya kamata mu yi karo-karo wannan ya kawo dubu wannan dubu biyu dubu uku mu tattara mu baka mu raba ka da talauci abin da yasa suka ce inna kallanta halimur rashid lallashi ne muna ganin cewa wannan abin da muke ganin zai kawo ƙarshen kashe na ce tsakaninmu nan kai mutum ne mai duriya shiryayye ba za ka ƙi jin shawaran da muka baka ba shi ne ma'ana innaka da antal halimun rashid shigan suku innaka antal azizul karim da Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa Abu Jahal ne qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب yace musu ni kuma ina da tambaya shin kuna jin cewa ko da ma abin da nake faɗa akan hujja akan hujja yake kuma wahayi ne Allah ne ya aiko ni ko da ma haka ne ba za ku bar abin da kuke bautawa ba da kuka samu iyayenku ke bautawa ma'ana abin da yake nufi da wannan shine ko da ya tabbata abin da iyayenku ke bautawa ba hujja ni kuma Allahn da nace a bautawa a hujjan bauta mishi ko da haka ne ba za ku bar abin da iyayenku suke bautawa ba in kun ta ala bayyinatin min rabbi haka nan wa razaqani minhu rizqan hasana da suke cewa au an naf'ala fi amwali amwalina ma nata ko da ma Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata ni da abin da kuke da shi ni bai dame ni ba ba ruwana da dukiyarku ko da haka ne za ku iya tattaro tattarowa ku bani shi ne annabi shu'aibu sai ya ce musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu bana so ina saba muku abin da nake hanawa saboda ya bayyana musu كان cikin سورة الشعراء كذب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين na ambata muku cewa wannan batu ba babu batun kuɗi ko kusara ne ba ina yin wannan don ku bani wani abu bane tara mini wani abu bane Allah ne kadai zai yi sakayyan wannan aiki ko kuma gashi kuna cewa au an naf'ala fi amwalina ma na sha ma ma na sha ba ku ganin cewa idan na karbi abin da kuka tattara mini na saba wa abin da na faɗa muku wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wayannan abubuwan da kuke yi kauye gudun nan kauye sikelin nan kare kan hanyar nan kashe waɗanda suke yi imanin nan waɗannan ababe gaba ɗaya ɓarna ne in uridu illal islam ni kuma islami nake so ina so a yi gyara a daina wayannan ayyuka miyagu domin a zauna lafiya to shine can gaba suka ce kalu ya shu'aibu ma na fahu kafiran min ma taqulu wannan abin da suka fada Abu Jahal da Al-Walid bin Mughira da Sufwan bin Umayya suka je a sassace a ɓoye ba tare da kowannen siyasani ba suka saurari ayoyin Qur'ani da ma'aikin ke karantawa yaran su ne larabci ne suna jin larabcin sai hanya ta hada su gaba daya sai kowannen su yaji kunya kowanne yace a cikin gari muna hana talakawa muna hana mutanen gari sauraron wannan abu gashi kowannen mu ya buya ya zo ya saurara sai suka yi alkawari cewa to mun ji mu ɗauki wannan cewa kuskure ne amma ba za mu kuma zuwa mu saurari abin da yake karantawa ba shi kenan bai kai ko ina ba washe gari kowannensu yana tsammanin ɗan uwansa ba zai zo ba sai ya zo suka ƙara yin wa'adi washe gari ma suka ƙara zuwa suka ce to mu bar wannan batu mu zo mu tattauna akan abin da muka ji yana karantawa kai abu jahal ne ka fahimta Safwan me ka fahimta, Walid me ka fahimta, sai Abu Jahl ya ce ina jin wasu abubuwa ina fahimtar me ake ne. Wasu abubuwan kuma gashi larabci ne, na san larabci ne, amma ba na fahimtar me ake faɗa. Abin da ya wannan shine akwai imani, idan Allah subhanahu ta'ala ya sa imani a zuciyarka abubuwa da yawa da ba a iya fahimtar su imanin zai sa kai ka fahimta misalin wannan shine mutum ne jina'atina an kashe shi shahidi a wajen yaƙi kai musulmi in aka ce ma rayayye ne ka yadda idan aka ce dan me zaka ce ai Allah ne yace wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkuruna yadda yace rayayyen ne to haka rayayye ne to yanzu wanda ba shi da wannan imanin zai yadda cewa rayayye ne ba zai yadda ba to wannan shi ne lamarin wahayi kenan to saboda haka suka ce qalu ya shu'aibu ma nafqahu katiran mimma taqulu yawa daga cikin abubuwan da kake faɗa ba ma fahimta daga cikin abin da ba za su taɓa fahimta ba shine cewa in sun mutu kasussuwarsu suka murkushe suka juye suka zamanto ƙasa za a tashe su su dawo kaman da in ba imani ba wa zai yarda da wannan shine Allah subhanahu ta'ala yake kafa musu hujja idan kuna ganin wannan ba zai yiwu ba farkon waye wanda yayi farkon ai shi ne zai zo yayi na kasar shine suka ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim yace mutum yana ruwa dugon mani ruwa a cikin mahaifansa ba a ce mishi ma shay'un lam yakun shay'an madhkura to aka halice shi gashi har yau ya zama mutumin da yake da maganan baki ko mutumin da yake da abin da zai faɗa da bakinsa ya mance da halittar shi na farko yanzu yake cewa man yuhyil izama wajiyar ramimun wa wane ne zai iya ba da kasusuwa bayan sun murkushe sun zamo ƙasa ne Allah ya ba su ansa kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kasusuwan farkon waye wanda yayi kasusuwan farkon shine zai raya shine a wata aya mai yake cewa inda akwai wani abu za a ce ya fi sauki a wajen Allah za a ce ma wannan ma ya fi sauƙi sabuwar mota ce a ƙera da kuma motar da ake da ƙarafunanta a har haɗa a tayar wanne ne ya fi sauƙi to shi ne wa huwa ahwanu alaihi kamar yadda ya zo a wata aya to idan idan wayannan abubuwa ne ba sa fahimtarsa suka ce wa inna ma nasqaw katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa abinda muke so kai kai ba kowa bane a cikin mu kuɗi ba ka da shi sarauta ba ka da shi sai kuma ba ɗan uwa ne ba kama abinda mutane suke ji da shi a gari nasaba kuke da gari ku kuke da dangi ai ɗan wane ne jikan wane ne da wannan za a ji ai komai a gari ko kuna da kuɗi kuna da jari ko kuna da sarauta wa inna lanaraka fina da'ifan bata kowanne daga ciki walau la rahatuka nam ba dan jama'anka muna tare da su sun gudan na a haife ka iyayenka muna tare da su ba darajan nata ka musa yara su kunce ka da duwatsu kuma inda muka saba duk wanda ya fito yake mana haka muke ne to shine abubuwan da suka gaya masa sai ya ce wa in kana sa'ifatun minkum amanu billati ursiltu in cikin ku akwai wasu mutane waɗanda suka yi imani da abin da aka aiko ni shi wa ta'ifatun lam yu'minu wasu kuma ba su yi imani ba wannan bangare da wannan bangare kowanne ku yi haƙuri hatta ya hukuma Allahu bainana har Allah ya zo ya yi hukunci a tsakaninmu a gobe kiyama za a gane ƙarshen wannan lamarin za a gane masu imani za a tsiratar da su waɗanda ba su imani ba za su halaka duniya da lahira gaskiyan za ta zo ta bayyana wa huwa khairul hakimi shi Allah subhanahu wa ta'ala na bar wannan hukunci a hannunsa shine mafi masu yin hukunci wannan yana daga cikin insafin Qur'ani Allah subhanahu ta'ala ya tabbatarwa masu hukunci hukunci amma shi ya fi su iya hukunci sai cewa su suna kuskure shi kuma baya kuskure na'am
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da malam da alkhairi saboda uzurori dama an ce za ta ɗauka karatu minti hamsin ya suke da tambayoyi na minti goma awa daya ciki saboda haka wanda su rubuto tambayoyi ba iyaka sai a yi mana haƙuri na'am aka masa lamin tambaya na farko yace wa ya halatta mutum ya ajiye azumi saboda wahala da rana da ishura da ya same shi
a idan mutum ya ga lalle kishirwa da yunwa za su halakar da shi Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka da gangan ya bari ya halaka ya kashe kansa ne in dai ya tabbatar kishirwa ko yunwa za su halakar da shi to dole ne ma dole ne ya aji wannan azumi in kuma yana zato zato ne ba shi da tabbacin wannan to an so ya jure ya jure ya karasa tun da zato ne amma in zaton ya yi ƙarfi in ya ajiye shi ma babu kafara a kansa zai rama fada na'am
na'am akrabakallah mai tambaya na gaba yana cewa mutum ne yana aikin zunubi sai ya tuba ya kuma dawowa ya fara aikatawa ya kuma tuba ya ƙara dawowa ya kuma tuba har ba ya sai kun tuba sai ya tuba ya tuban nan nashi
a da yawa suna fahimtar cewa idan tuba ta wuce uku na hudun Allah ba zai karba ba wannan ba gaskiya ba ne ko nawa ne ka tuba ka dawo ka tuba ka dawo Allah subhanahu ta'ala zai karbi tubanka ma dama ranka yayin fita bai zo gargara makofar ba kofar tuba abu ko so dubu ka tuba ka dawo illa iyaka yawan tuba ana dawowa yana janyo raini abinda ake cewa rainu shine zunubin da jikinka za su saji su zamanto kamar suga a ruwa ko gishiri a ruwa yanzu aka zuba gishiri ko suga a ruwa ruwan ya yi zaƙi ko ɗanɗanon gishiri zai yiwu a ƙarshe a ware zaƙin ko ɗanɗanon zikirin gishirin a bar ruwan tsuma ba zai yiwu ba to sai ka saje ya zamanto kai da sun haɗe sun zamanto abu guda irin wannan zai sa har ta mutu ba za ka iya tuba ba to saboda haka ne ba a son yawan tuba ana dawowa amma ko so nawa ka tuba Allah subhanahu wataala zai gafarta kada hujja da wannan ayar da Allah subhanahu wataala yana magana ne akan wasu al'ummomi waɗanda suka kafirce wa annabi Musa suka kafirce wa annabi Isa suka kuma kafircewa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawa su ne dan ya kunin dafu biyar da labutan ba ana nufin su ba su uku ne ana dawowa na'am
na'am akrawa Allah mai tambaya na gaba yace shine direba suna tafiya da fasinja a motar shi sai suka yi hatsari mutane suka rasu a ciki wai zai yi kafaran rasuwa da mutane
idan a tukinsa akwai ganganci misali tafiyan da ya wuce oba yana tafiya wanda ya wuce oba ko shiga kwana ba tare da ba ba ko oba take indi akwai ganganci a tukinsa kowanne ɗaya sai ya mutu kafara kuma ya biya diyar in ba ganganci haduru ne ma'ana musiba ce Allah ya daura masa ya daura wa waɗanda suka rafu saboda haka so tari irin wannan yana wakana galibi mutanenmu an san su da yafiya da kyawawan halaye ba sa karɓan diya babu kisasi babu komai saboda haka kusu kuma direbobin suka faɗaɗa hanyar ganganci. saboda haka ya ce wa direbobi diya ya taimaka wajen faɗaɗa gangancinsu da kaɗe-kaɗe musamman masu nafe a gari sai wani ya kaɗe yaro a zogun mahaifinsa sai ce a ai Allah ne ya ɗauransa kwanansa ne ya ƙare a sakirin ya tafi sa gobe ma zai ƙara kaɗe wani amma idan aka ce sai ya biya diya diyan da yanzu ya wuce miliyan talatin na rai ɗaya kuma iyaye hamsin ne ma sittin ne ya kai miliyan sittin to iyayensa ne da yan uwa za su yi karo-karo su haɗa wannan kuɗin to kaga dole su zaunar da shi gaba a yi ta ya ƙare to ka tafiye mu mun sayar da kadarorinmu da filayenmu mun tattare miliyan sittin mun biya to saboda haka saura kuma ka kuma zuwa ka kaɗe yaran mutane idan ka kuma kaɗe yaran mutane nan gaba miƙa ka za mu yi a kake ka kima to idan ana yin haka hatsurruka za su za su yi sauƙi misali a ƙasan saudi arabiya su a kari da su idan direba ya kaɗe ya cike sharaɗin biyan diya aka yafe miki kisafi to ko da iyayensa sun yafe to sai ya biya wannan diya su a dokar su ba ya ce wa diya wannan ya taimaka a rage hatsurruka amma a nan da ke ana yafe wa diya to wannan an faɗaɗawa masu keke nafe direbobin motoci a manyan hanyoyi a yi ta kaɗe mutane ana kashe su kamar kiyashi ba a ba da kosisi a kai saboda haka gaskiya ko da yana daga cikin makarimul akhlaqi ya fi jini ya fi biya amma gaskiya kuma na akwai nasa salbiya din akwai kuma matsaloli da ke janyewa saboda haka muna ba da shawara ba fata ba ana karban diya ana karban diya saboda a rage a hatsarruka akan hanya da kuma cikin gari na'am
na'am na'am akwai maka lafiya na ƙarshe ya ce menene matsayin mai yin azumi amma kuma yana shirka matsayin mai azumi matsayin azumin wanda yana azumi amma yana shirka shirka wai yana shirka eh kuma da ƙarshe jan hankali da matasa umuman da jama'a kan abin da shafi azumi
a cikin maganar sa akwai tanakudi yana azumi kuma yana shirka ai ne azumi musulmi ne musulmi kuma ya kubuta daga shirka ina ji yana da afidu irin na zamanin nan ne wanda suke gani cewa musulunci da shirka yakan iya haduwa a guguda me wannan tunani ya san da cewa muƙaddara musulmin da za a ce mishi mushriki bayan sallan azhar in ya zo sallan la'asar ai zai yi iƙama ko to yana zuwa sallan la'asar a iƙamarsa ya shigo musulunci saboda iƙama akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda haka shirka da musulmi musulunci da shirka ba sa haduwa in mutum musulmi ne ba mushriki bane in mushriki ne kuma ba musulmi bane abdani bayin la yashani shine wannan tambaya din ya san da wannan in mai azumi ne ba a samun mai azumi kuma mushriki balle a ce mai azumi kuma yayi shirka ya gyara aqidarsa saboda shirka akwai shirka wanda yake mukabili da imani akwai shirka wanda yake mukabili da insani su kuma wa'annan ba sa cire mutane a musulunci misali shirka da yake mukabili da imani kaman kai ne ka ji cewa sana'arka sana'arka ce take rike da kai kaga kai shirka ka nuna cewa Allah ne yake rike da kai ba sana'arka ce to a imaninka akwai shirka amma wannan shirka zai fitta ce a musulunci ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kaji ka ba wa wani abu tasiri kaji cewa shi yake yin abin ba Allah ba shirka ne amma shirka ne da ya taba maka imani ba shirka ne da ya taba maka musulunci ba shirkan da ya taba isani kuma a wani Allah ya shiga zuciyarka a gani yanzu anan aka ce a fito da wanda babu wani Allah a zuciyarsa ya kake gani mutum da waza ce a nan to da zaran wani Allah ya zauna a zuciyarka kayi shirka a gun sufaye amma shirka ce da ke mukabili da insani ba zai taba maka imani ba ma zai taba maka musulunci ibn al-farid yake cewa walau faqarat li fi siwaka ibadatun ala khatib sahwan hakan tu bi riddati yake cewa Allah kai Allah yake waninka in na manta ya fada raina dan hukunta riddana wani Allah ai wani Allah yaron kama wani Allah ne ai go dukiyan kama wani Allah ne gida gidan kama wani Allah ne abokin kama wani Allah ne a ce a zuciyarka akwai wani abu wanda ba Allah bane kuma a hakan yake mantawa nayi wani Allah ya fada wa raina to take zan hukunta cewa nayi rita ka gani sai wannan rita kowa ma ana ayi ne akwai wanda ba kuɗi ba yara ba mata ba abokai ba abubuwan da ke zuciyarsa to kamar wannan ne irin wannan shirka ba sa taba a musulunci saboda haka me wannan tambaya ya san da wannan saboda haka a tambayar nashi ma ba daidai ba ne balle a bashi alfa saboda ba a samun mushriki ne azumi ba a samu inda azumi ne musulmi ne ba mushriki ba ne za mu takaita kamar yadda mai karanta tambaya ya ce za mu ware minti goma ne kasar kawai za mu an kasar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh